alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah za mu ci gaba da darasi na biyu a cikin manzumatu fiqhin nawazil wallafar sheikh amir bahjat hafizahullahu ta'ala har yanzu muna a cikin al-mu'amalat za mu tashi inda malam ya ce wajawazu hawalatan to sai a shirya mu karanta وجوزوا حوالة مخرجا قيل حوالة وقيل سفتجا وإن تكن بالعوض الحوالا وإن تكن فوصفها بأجرة وكالا وإن ترد تحويل نقد آخر فاقبضه أو قيده في الدفاتر فاقبضه أو قيده والحكم في الشرط أي الجزاء المنع في الدين بلا ميراء وحق تأليف أو ابتكار وحق تأليف أو ابتكار والاسم أو علامة التجار والاسم أو علامة التجار يجوز فيها البيع والإجارة يجوز فيها البيع والإجارة وتلك مال لا تجز إهدارا وتلك مال لا تجز إهدارا وجوزوا الشريكة المساهمة وجوزوا الشريكة المساهمة ما لم تكن على الحرام قائمة ما لم تكن على الحرام قائمة وكل سهم شركة فيها ربا وكل سهم فجلهم تزويج ملكه أبا والسندات من ربا الإقراض والسندات من ربا الإقراض بديلها الصكوك في القراض بديلها الصكوك في القراض أما الخطاب للزمان أما الخطاب للضمان فامنعي أما الخطاب للضمان فامنعي من أخذ أجرات عليه واسمعي من أخذ أجرات عليه واسمعي وإن لآمير الشراء يابعي وإن لآمير من غير إلزام على الممتنع من غير إلزام على الممتنع وكان في قبضاته المبيع وكان في قبضاته المبيع جوازه الأكثر للجميع جوازه الأكثر للجميع مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل نعم مالن yace wajawazu hawalatan mukharraja qila hawalatun wa qila saftaja yace kuma malumai sun halatta hawalatun mukharraja hawala wadda za a hutar qila wasu suka ce hawala wa qila saftaja wasu kuma suka ce saftaja ta kaji gwaranci ko hawala saftaja na abinda ake cewa alhawala shi abu ne shahararri tun a lokacin magabata to anan sun kawo shi ne don saboda an samu hawala ta banki abinda ake ce ma hawala shine kana biyan mutum kuɗi ana gane da kyau ko sai ya ce ka je wajen wane ka amshi wannan kuɗin shine alhawala kina an juyi ka daga wani zuwa wani shine hawala to yanzu akwai wanda ake yi ta banki wanda suna ce mata viraman banker ana gane da kyau ko to shi ne shi da da fiqh suna ce masa alhawalatul masrifiyya to malamai suka ce hawala wasu kuma suka ce saftaja ma'ana dukkan su hukuncin su guda da hawala da saftaja me ake ce ma saftaja ita kuma saftaja shine yanzu kana nan Niger za ka je misali Cote d'Ivoire ba ka so ka je da kuɗi tsaba a cikin aljihunka sai ka ga wane nan shi kuma yana da ɗan uwa ko wani abokin kasuwancinsa a can Cote d'Ivoire sai ka bashi wannan kuɗin shi kuma sai ya rubuta maka saƙo akan in ka je can ka ba wancan abokin nasa ɗan kasuwar ya baka kuɗin da ka bashi ana ana gane da kyau wannan shine tsaftaja to amma yanzu shaharar banki da harakan nita biya ya kore wannan tsafta jakin ana gani da kyau ko yawa suna ce mata letter de charge da ke tsaftaja malam ya ce wa in ta kun bil'i wa dil hawala fa wasfuha bi ujratin wakala yace idan ya kasance za a yi hawala za a yi viraman banker tare da biya shine bil'i wa tare da biya fa wasfuha bi ujratin wakala to siffanta ta da biyan nan da za a yi to kamar wakala ma'anan kamar aiki ne da ta yi aka biya ta ban san ko ana gane da kyau ba kenan wannan viramankin da aka hudda wani abu a ciki kamar ta yi wani aiki ne ita banki sai aka me sai aka biya ta wa in turid tahwila naqdin akhari faqbidhu aw qayyidhu fi dafati idan kana so ka juyar da wasu kuɗi zuwa wasu faqbidhu to ka tabbatar da ka kaɗi wannan kuɗin da kake so ka juyar au ka yi rufin da fatiri ko kuma ka mai yake da suna ka ƙayyade su a cikin abin rubutu a nan suna nihin alƙabdul ma'anawi karɓawa da take ta hukunci ta ma'ana ma'ana dai kamar yadda muka gani a can sharaɗi na canji a musulunci shine aimi hannu da hannu to shine abin da nai mala yake nuhi ka tabbatar da in zaka juye wasu kuɗi to suna ga hannunka ka kafe su ga hannunka shine at-taqdidu al-qabdu al-mikr suna al-haqiqi ko kuma a'a na hanyar check da za a rubuta ko abin da ya kamata haka wal hukmu fi shart ay al-jazai al-man'u fi ad-dayn bila mira'i malam yace al-hukmu fi shart hukunci a cikin ash-sharti ay al-jazai nan malam yana so bayani ne akan abin da ake ce ma ashartul jaza'i shi suke ce ma la clause penal ashartu al jaza'i la clause penal abin da ake ce ma haka shine aiki ne zaka sa mutun yayi sai ku yi sharadi in dai har aka samu matsala a cikin wannan aikin to zai biya ka ana gane da kyau ko mana yanzu ba kai ma za ka bi ba za ka biya shi shi zai biya ka ciko zai biyo gyartai an san ciko ya biyo gyartai ko yawwa to shi ne ma'anan mala shi ne ake ce ma ashartu aljaza'i ka biya mutum idan ka kasa yi mishi aiki ko kuma aka samu matsala a cikin aikin da ka sanya shi ko ya sanya ka yace alman ufiddai alman ufiddaini bila mira'i a cikin bashi an hana sa ana gan da ke ku amma babu layi mutum ka yi sharaɗi in ka ɓata mini abin nan fa maimakon in biya kai za ka biya na ɓata wadda ka yi babu laihi amma in cikin bashi ne ka ba mutum bashi sai ka ce in ho lokacin biya bai yi ba in lokacin biya ya baka biya ba ha sai ka ƙara mini wani abu kuma sai ka sai na kai ka ƙara ka biya ni har da ma ƙari to wannan malamai sun hana shi a cikin a cikin bashi shine ma yace bila mira'i shi wannan babu ma sabani a cikin tsakanin malamai domin an samu me a ciki an samu riba a ciki wa haƙƙu ta'alifin a wibtikari wa lismi au alamati tijari haƙƙu ta'alif shi ake ce ma durwa doter ana gan da ke ku durwa doter idan mutum ya rubuta littafi to yana da durwa doter ma'ana babu wanda ya isa ya wallafa wannan littafin sai da ni sai da izininsa ana gan da kyau ko to shine malam yace haƙi na ta'alifi a wibti tari ko kuma na ƙyarƙyar abu walismi ko kuma na suna au alamati tijari ko kuma wata alama ta kasuwanci ya juzu fi halbayu ya halatta a sayar da su wal ijara ana gan da kyau ko tare da bayar da hayansu wa tilka malu la tujiz ihda domin wannan dukkaninsu dukiya ce baya halatta a bata su ga banza kun gani akwai durwa dotar abubuwa da yawa ne littafi misali da mutum zai wallafa yana da durwa dotar wani abu da mutum zai kyarkyara shi yasa har yanzu mai da suna ake ganin turawa sun ce amanan mu a bangaren fano solar ana gani da kyau ko domin wanda ya fara zuwa da wannan fikirar a afirka shine wa shine wa abdu mummuni ana gani da kyau ku shi fara zuwa da wannan kinan ya kamata a ce duk wanda za su yi amfani da fano solar to akwai ne yawa akwai izinin aiki da shi ya kamata a ce alaf kudi suna shigo mana ta hanyar abdu mummuni amma da yake inda a ce turawan ne suka yi abun to da da su za su bi wannan haƙi amma da yake bakin mutum ne ba komai bane an kyale abin gaban za ana gane da kyau ko to wannan shine kenan hakan mutum ya wallafa littafi kai ka zo kawai kai ta photocopy kana sai da mutane ba da izinin shi ba to ka ci haƙƙi wannan shine haqqut ta'lif shi kuma bangaren amfani da sunan sunan a me yake da suna sunan kamfani misali laban Niger kaga akwai wanda suna sayan madara don sunan labanki in dai ba sunan su gani ba za su yi ba ba za su sai ba to yanzu laban niger suna iya su sai da wannan sunan ga wata ƙasa misali ƙasar burkina faso akwai yan niger sun saba da laban sai a sai da masu in burkina faso wannan sunan su rika amfani da shi ana gan shi ne ma'anan walisim da ya kawo ko kuma alamar tijara akwai wani symbol da manyan 'yan kasuwa suke yi kamfani kaza ya shahar da symbol kaza to wannan symbol kin baya halatta kai amfani da shi sai kame sai da izinin ko kuma sai sun saida maka yana ya halatta a saida wannan durwa dotar kin ana gane da kyau ko wannan shine kenan malam yace wa kullu sahmin shirkatin nan ne ko wa kullu sahmin shirkatin a'a mun tsallake وجوزوا الشركة المساهمة ما لم تكن على الحرام قائمة كما سنهالك الشركة, الشركة المساهمة شيني سنة متى سوسيتي بار أكشيو shi ake ce ma SA kenan wannan ai kuna yawan lura da shi ko kaga an sa society kaza kaza SA ma'ana society for action ma'ana kamfani ne wanda mutum yana iya sa hannun jari a ciki masu kuwa ana gane da kyau wani da muhimmanci sosai da ka ga flak an sa society kaza kuma aka sa sa a gaba ana nuhin kai ma in kana so kana iya ka zo ka kawo me naka hannun jari a dama da kai in ka san ba dame ka za a yi ba ala gane da kyau ko wannan shine ma'anar wannan kenan malam takun alal harami qa'ima matukar wannan society kin bata tsayu ba wannan sharika kin wannan haɗin gwiwar na kasuwancin bai tsayu ba akan me akan haramun muna maraba da shugaba na kungiyar kitabu sunna Sheikh Hassan Khalid hafizahullah ta'ala da kuma malamin mu Sheikh Salusi Allah ya saka musu da alkhairi da su ga sharrafa mu da wannan ziyara malam yace wa kullu sahmi shirkatin fi hariba fajulluhum tajwiza milkihi aba dukkanin hannun jarin da mutum zai sa a cikin kamfani wanda akwai riba a ciki fajulluhum tajwizu tajwiza mulkihi aba to mafi yawan malamai sun ki su halatta mallakar wannan hannun jari ma'ana duk dai hannun duk dai kamfanin da yake ta'amuli da riba to baya halatta ka sa hannun jarinka a cikin sa wasanadatu min ribal iqradi badilu hasukuku fil qiradi malam yace wasanadatu as-sanadat min riba al-iqrar yana ɗaya daga cikin riba ta bashi badiluha maimakonta as-sukuk mun samu kalmomi guda biyu sabi as-sanadat da kuma me da kuma as-sukuk as-sanadat da turanci suna ce mata obligation ma'ana mutum ne yake so ka bashi bashi kamin ka bashi bashi sai ka yarjejena da shi sai ya maka wani aiki sannan ka bashi bashi ana gane da kyau ku kenan yanzu ba kuɗi ba ne zai ɗora maka akan me bashin sai dai mine ne zai maka wani aiki ne zai maka to wannan ya haramta domin ƙa'ida suka ce kullu ƙardin jarra na fa'an fa huwa riban duk bashin da ya jayo wani amfani to riba ne na zo neman bashi wajen alaji sai ce to ba matsala zan baka bashin nan ma ga mota ta can ka wanke mini ita kame in baka bashi ana ga da kyau ko wankin motar nan da kai da aka yi an yi riba a ciki ana ga da kyau ko wannan shine kenan duk wa kullu qardin jarra naf'an fa huwa riban ta shine sai malam yace badiluha maimakon as-sanadat wannan abun bashin da za a yi da sharadi na wani aiki da za a yi as-sukuk shine as-sukuk as-sukuk shine mudaraba ana gan da ke ko fil qiradi idan an wai an zo wajen wajen neman bashi abinda ake ce ma mudaraba ko as-sukuk mutum ne yazo neman bashi wurinka kai kuma dama kai a ka'ida ka baka ba da bashi banza kuma baka so ka shiga ba to yanzu ya za a yi wani me za ka yi da kuɗin nan a ɗan kasuwanci ne nake so in yi to ba da yanzu ba bashi zan baka ba ana gan da kyau ko hannun jari zan badawa abinda aka samu a raba da sai a tsaya a yi ka'ida ana gane da kyau ku ta kaga musulunci idan ya hana wani abu kuma sai ya ne sai ya hudu wata hanya wadda za ka samu inda kai ba kai ba da bashi fito ga hanyar da za ka kauce ma riba malam ya ce amma alkhitabu liddamani famna'i min akdi ujratin alayhi wasma'i yace amma alkhitabu liddamani famna'i wannan ka hana shi ma'ana an hana shi min akhdhi ujratin alayhi wasma'i yace an hana khitabud daman mutun ya karbi lada ta wannan khitabukin ka saurara da kimi ake cewa khitabud daman suna ce miki letter de guarantee ana gan da kyau ko me ake da letter de guarantee banki yana so kana son ka dauki bashi banki to ka'idar banki in za su baka bashi sai sun tabbatar da kana da wani abu wanda ko da ka kasa biya za su bi za su sai da kasan su ba su asara ana ga da kyau ko so da yawa sai ka biya ka gani an sa abandon me suke cewa a yawa propriete de la banque misali sony bank ni ita nan yawa gani yan bala'i ana ga da kyau ko to haka suke yi to wannan ya shiga cikin matsala ne zan amshe banki dama aka ce duk wanda ya hau motar kwaɗayi ta sabke sa a tashar wulaƙanci Allah ya hana ɗokar bashi na banki mai riba amma ka ce kai sai ka ɗoka ka yi gina sai ka zo ka yi ginar kuma ginar da ka kashe kuɗi za a zo a saida ta a yi wantaranta ana gane da ku ciko ya biyo gyartai to wannan shine kenan to wannan idan ka kasance ba kada to sai a ce sai ka kawo garan ka kawo wanda zai maka garanti ma'ana wanda shi an san da yana da mi abinda zai iya biya kenan shi sai ya rubuta letter da sunan shi shi ya yi garanti ya yi lamuni in wanda bai biya ba shi zai biya ana gane da ko to shi ne malam ya ce kai garanti kenan da za ka ɗauka lamunin nan da za ka ɗauka baya halatta ka ce a biya ka wannan ya biya ka lamunin da za ka yi domin a shafa'a ce za ka yi shi kuma shafa'a ba a mi ba a mi ba a amsa kuɗi an kama mutum ka zo bene shi ba ka cewa sai ya biya ka sannan kai bene shi ba ka cewa in yi kai bene sai ka biya shi aka yi don Allah shafa'a ce to wannan shi ne kenan wannan na banki ko ba na banki ba duka ba a yi ba ka cewa a biya ka na'am na gaba menene wa illi amiri shira'i yabi'i min ghairi ilzamin alal mumtabi'i ana gane da kyau ko ya ce idan wani ya umarci wani ya so mishi wani abu don ya sayi ba tare da an cilasta mutunan da in an kawo dole sai ya sayi ba wa kana fi qabdatihi al-mabi'u kuma ya kasance shi wanda ya so abin ya sawo shi a hannunsa yana yana rike da shi jawwazahu al-aktharu lal jami'u to mafi yawan malamai sun halatta shi amma ba duka ba ana gane da kyau ko abinda ake nuhi shine ana a wannan baitin guda biyu mutum ne yake son wani abu ana gane da kyau ko sai ka ce masa to zan so in saida maka ana gane da kyau ko misali ya ga wani abu ba a saida shi a nan niger sai a nigeria sai ka ce to zan so maka wannan abin sai in saida maka kuma zan dora zai dora riba duka kun yarda malamai suka ce ya halatta amma da sharadi guda biyu sharadi na farko kada ka tilasta mishi ka ce dole in ka so sai ya mi sai ya sayi na biyu kuma ya kasance wannan abin ka so shi yana a hannunka ana gane da kyau ko to wannan shine sharadin kasuwancin ya tabbata shine ma'anan wa illi amiri shira'i yabi min ghairi ilzamin 'ala al-mumtani na'am wannan kuma irin shi ake cewa al-murabaha a finance islamic murabaha me murabaha mutun na son abu sai ka so mishi shi ka kuma mi ka saida mishi ka dora mi ka dora riba akai ana gan da kyau ko shi ake cewa murabaha malam yace sai a karanta kenan إجازة التمليك للأموال إياكن الأقدان في إياكن الأقدان في انفصال دون تداخل ولا تغير دون تداخل لحكم مؤجر ولا مستأجر جوازها المجموع في القرار والمنع فتوى هيئة الكبار والمنع فتوى هيئة الكبار والعقد للتوريد في المصنوع أحكام الاستثناء فيه روعي أحكام الاستثناء فيه روعي أما الذي ما فيه من صناعة أما الذي ما فيه من صناعة فسالم مؤجل البضاعة جمعية الموظفين لا حرج جمعية الموظفين لا حرج فيها إذا شرط إعادات خرج فيها إذا شرط إعادات العقد قيل ما سوى النكاح العقد قيل ما سوى النكاح بالاتصال ذا من المباح بالاتصال ذا من المباح قيل يجوز الأخذ بالتمضيض قيل يجوز الأخذ بالتمضيض حكما بغير البيع للعروض ولا يجوز الحسم في الأوراق ولا يجوز الحسم في الأوراق آي التجاريات في اتفاق آي التجاريات في اتفاق ومنع البيع على المكشوف ومنع البيع على المكشوف كذا الشراء بالهامش المعروف كذا الشراء بالهامش المعروف وحرموا تلاعب الأسواق وحرموا تلاعب الأسواق تلك التي تضاف للأوراق تلك التي تضاف للأوراق ثم الصيانة على أقسام ثم الصيانة على أقسام من جهة الحلال والحرام من جهة الحلال والحرام فإن تكن مشروطة في بيعي فإن تكن مشروطة في بيعي فقيل بالجواز لا بالمنع فقيل بالجواز لا بالمنع مستفعل مستفعل مستفعل مستقل مستقل مستقل malam ya ce ijazatu tamliki lil amwali in yakun al aqdani fi infisali yace ijaratu tamliki lil amwali bayar da haya tare da mallakan dukiya in yakun al aqdani fi infisali idan har ya kasance kasuwancin yarjejeniyar guda biyu a daban-daban suke duna tadakurin ba tare da shiga cikin juna ba wala tagayyuri ba tare da kuma an canza li hukmi mu'jirin ga hukuncin shi mai hayar ba wala musta'jiri ko kuma wanda ya bayar da hayar jawaza hal majma'u fil qarari al majma'u al fiqhi sun tabbatar da wannan wal man'u fatwa hay'atil kibari amma kuma hay'atu kibari ulama su sun hala sun hana wannan irin kasuwancin wannan yana wannan baitin guda uku suna bayani akan wani kasuwanci da ake ce ma location avec option dasha LOA kana ganin wata ran ana sa LOA kinnan to ana nuhin location avec option dasha wasu kuma suna ce masa credit buy yanda kasuwanci yake shine kai ne misalin kake son mota sai ka zo wajen kamfani sai a yi yarjejeniya guda biyu motar za a baka ita haya zuwa lokaci kaza kana rika zuba kuɗi yanzu ka za ka rika hawanta da sunan haya amma in ka kai lokaci kaza na zuba kuɗi to ta zamanto mallakinka ba zako ana gani da kyau ba kuɗin da za ka zubawa na hayan ne a lokaci kuda kuma da nami da na sayan mota ba san ko ana gane da ke ba ko yawwa yawwa annual yawwa kamar annual a ce a shekara zaka biya zaka biya kudin mota sai kasance duk wata kana zuba adadi kaza to malamai sun yi sabani dangane da wasu suka ce ya halatta wasu suka ce bai halatta ba wanda suka ce ya halatta suka ce amma da sharadi in ya kasa zuba kudin a san da akwai kudin da dama nasa ne za a maida masa ba sako ana ga domin shi kenan da irin wannan kasuwanci in ga kasa biya shi kenan ka ci bulus wannan hawan da kai shi kenan ka haye kudin naka halaga to shine malumi suka ce in aka yi haka an yi zalunci domin kudin da ya biya sun himi sun hina haya ana gane da kyau ko to shine wannan shine wannan location a back option dasha malam yace wal aqdu lit tawrid fil masnu'i ahkamu lit istisna'i fihi ru'i ya ce kasuwanci na attaurid shi yake ce makwantara da furniture ana gani da ke ku ma'ana ku yi kwantara ku yi mekin suna yarjejeniya da wani kamfani akan ya buga muku wani abu misali ya buga muku wasu takalma ko ya buga muku wasu motoci ko abin da ya kama da haka ahkamul istisna'i fihi ru'i to wannan ana kula da hukunce-hukuncen alistisna ana gan da ke ku ƙa'idar shi kuma shine ya halatta ku ba da kuɗin a buga muku kuma ya halatta sai an bugu an kawo muku sannan ku ne ku ba da kuɗin shi wannan akwai zaɓi a ciki in dai abin da ake kerawa ne sai ce amma lazi mafi himin sina'a amma abin da ba ƙera shi ake yi ba kawar misalin irin su hatsi irin su shinkafa ai su ba kera su ake ba ko noma su ne ake yi fa salamun muajjalul bidaa to shi wannan hukuncin salam ake dauka muajjalul bidaa shine zaka ba da kuɗi sai daga baya a baka kayan ba san ko ana gane da kyau ba shi wannan ya halatta misali manoma irin wannan lokacin suna buƙatar me kuɗi na noma to yin sai su zo wajen masu kudi su to muna son bashi sai mu biya ku da hatsi da za mu huddawa sai su ba da kudi idan lokacin girbi ya yi sai su ne sai su ba su hatsi hatsin da za su ba su kuma da kudin da ake saida su a wannan lokacin a ina a kasuwa ana gane da ke kuto wannan shi ake ce ma assalam malam yace jam'iyyatul muwazzafin la haraj fiha idha shartu i'adatin kharaj ka laranci akwai abubuwa da aka kulla da ana gane da ke ku yanzu aka ce jam'i in kaji an ce jam'iyyatul muwazzafin kai me zaka cewa na na tura kalubale wajen ku ya aka ce jam'iyyatul muwazzafina malam bahar muje a yace kungiyar ma'aikata haka ce suka ce aiko kun yi da haka kun yi da haka to amma kun ba shi yake nihi ba ala ga da jago jam'iyyatul muwazzafina ya ake ce ma adashi a wajen mu da faransi suna ce masa tontin abin da ya sake mata jam'iyyatul muwazzafi ne don mafi yawancin masu yin sa su ne ma'aikata ana gan da ke ku sai a yarjejeniya duk wata kowa zai zuba kaza in ya ɗauko salarkin shi tattara kuɗin nan da aka yi na wata guda sai a bawa ne wani wata sai a tattara shi ma a bawa ne ba ita bace a dace yau wanda faransa suna ce masa fontin da malaman fikin hudun da sabon abu ne a da babu shi shi yasa yanzu aka yi musu suna da larabci jam'iyyatul muwazzafina ka gani komi ne larabcin kana bukatan malamai wanda za su maka bi za su maka sharhi wannan shine kenan sha'ire ce idza rumta al-uluma bi ghairi shaykhin dalalta an as-sirat al-mustaqim wa taltabisu al-umuru alayka yawman hatta tasira adalla min tawm al-hakim ti in dai kace za ka karatu ba gaban malami ba ka dauki littafi dan ka ji dan larabcin ka kai ta karantawa kace to za ka bace ka hima tawm al-hakim bacewa wanda ya karanta hadisi habbatu sauda da'un min kulli da'in ma'ana habbatu sauda tana maganin kowace irin cuta shi kuma wajen karance-karancen shi sai ta bashi ya'un ce ba ba'un ba sai ce hayyatu sauda bakar macijiya tana maganin kowane irin cuta ya ta daka baƙe macijiya na ba mutane suna mutuwa ala gane da kyau ko to da ko a ce ma akwai ɗason tabbas akwai ɗason ya'un ce in ka zo wajen malami zai ce maka mi kuskuren mine ne kuskuren taba'a ne ko kuskuren rubutu ne wannan shine kenan na malam yace jam'iyyatul muwazzafin la haraj adashe babu laifi fiha a cikin ta idza shartu i'adatin kharaj amma fa in ba a sa sharadin sai mutun ya komo ba me ake nufi sai mutun ya komo shine a ce in kowa ya kwashe kuma dole sai an dora sabuwa ma'ana sharaɗin shiga a dashen ba a huta ba ta kwana gane ba ma'ana ko an kare a dashen dole sai an ci gaba wannan kishiyar wani karin magana da fasu ke ce ma a dashen uwar nuhu ana gane da kyau ku kun san na yi karatun karin magana bil munasaba ma akwai littafi da muka zo da shi na karin magana wanda suke bukata hikimar magana a cikin karin magana malam bahar wanda suke tafi su ga malam bahar na adashen uwar nuhu sun sai ana karatu da kyau a dan rika sa parenthesis ita uwar nuhu Allah gane da kyau ba su uban mutane ba ne a ta cance lokacin da aka yi ta ɗaya daga cikin ruwan hausa aka yi ta ita in aka aza adashi sai ta shiga da ta kwasa sun ce ita ta fita ana gane da kyau da ta kwashe adashin ce ita ta fita ba ta yi adashi a yi duk uwar dijiyin da za a ce ta ba ta koma a dashi ta huta kun ba ta ba da korala ba su kwana gani da kyau ba wannan shi ne adashen uwar nuhu to akwai kuma shi kuma wani ana ce masa adashen balaraba in shi kuma mafi yawanci ana kashi shi can wancan karin magana ana kashi in ba gaskiya sai a ce a ai ba gaskiya adashen uwar nuhu kai ma baka so gaskiya ba ba adashen uwar nuhu shi kuma na biyun sai a ce aikin banza adashen balaraba ita kuma balaraba wata mata ce da aka yi a jos ita kuma ya take anguwa akwai matan samuri kun san matan samuri ko matan tsara matan abokai ana aza adashi to ita kun bata da abin da za ta yi adashen to amma tana gudun gudun a ce ita ba ta yi ana gane da kyau ku a ce ita kullum yan baya ga dangi ce yanzu ya take yi in aka zo duk lokacin zubi sai ta tura ɗiyarta ta amso mata bashi wuri kaza sai ta zuba duk zubin da za a yi bashi ne ake ɗaukowa kuma wurin mabambantan mutane yanzu idan kwasa ta zo ta kwasa kuma sai a fara aikin diyar je ki kai ma wance bashin ta je ki kai ma wance bashin ta gaba ɗaya kun yi ba su tashi da shi sai wahala to shine sai a ce aikin banza a dashen uwar nuhu ala gane da a dashen balaraba wannan shine kenan na'am ina ne muke kenan ba a cilasta sai mutum ya komo malam yace al'aqdu qila ma si wan nikahi bil ittisali da min al mubah yace shi al'aqdu domin aka ce al'aqdu kasuwanci auratayya duka yana shiga a ciki ana gane da kyau ko to aka ce ma si wan nikahi banda aure bil ittisali da min al mubah ta hanyar waya ya halatta ai ada ba su da waya ko to yanzu an samu waya kenan nazila ce qadiya ce mu'asira kasuwanci ta hanyar waya suka ce ya halatta domin a da daga cikin sharaɗin kasuwanci a samu akwai abin da ake ce ma khiyarul majlis ko majlisul aqdi dole sai an samu wannan a cikin kasuwanci a samu mai sayar da sayarwa suna ne suna nan a wuri guda wanda har za a iya samun khiyarul majlis wanda duka ciki a cikin kitabul biyu ana ana ana yin shi قيل يجوز الأخذ بالتمضيد حكما بغير البيع للعروض aka ce ya juzul akdi bit tamdidi ya halatta karbar tamdid hukuman a hukunci bi ghairil bai'i ba tare da an sai da lil arudu ba kayan ba a sai da kasuwa ba kuma a biya mutum riba shi ba a sai da kayan kasuwanci ba a biya mutum riba shi ake cewa at-tamdid abinda ake da at-tamdid shine yan kasuwa ne kowa da hannun jari shi yanzu ana so a raba riba wani matsala ta faru da shi yana so shi a bashi tashi riba don ya wata bukata kuma ga kayan ba ami ba ba a saida ba yanzu sai a ma kayan kima riba wacce za a samu in ya so ribar sai ami sai a kasa ta shi a biya shi kun ga shi an bashi kuɗin amma kuma kayan ba ami ba ba a saida su ba da faransa suke ce ma liquidation destructive kaya ne amma sai a yi a yi likitkin su a maida su kaman kuɗi alhali ba kuɗin ba a sayar da su ba wala ya juzu hasmu fil auraqi ayi tijariyati fil ittifaqi yace wala ya juzu hasmu fil auraqi kuma baya halatta hasmu fil auraqi abinda ake cewa al hasmu fil auraqi ma'ana al auraqu tijariya shine takardu na kuɗi ma'ana kamar biye ana gane da kyau ko ko kuma abin ga da za a ba mutum shek da za a ba mutum shine malamai suka ce la ya juzu bittifaki a saida su ma'ana baya halatta ittifaki a saida su ma'ana a kasan kuɗin shine alhasmukin yanzu an baka cek na jika ɗari baya halatta kai dan baka so ka zo banki ka ɗauko sai ka ce ma wani kai bari in sai da maka cakkin ga to kaga cakce ba kudi ba nawa zaka sai da mene ta kai ba ni haba jikka 80 ana gane da kyau ku baya mi halitta dan mi dan kaman an sai da kudi ne ba tare da mi ba ba tare da mi ba mislan da mislan kaman an sai da kudi ne da mi da fifiko alhali kudi in za a canza su ba a mi ba a fifikantawa ma'ana kawai baya da bambanci mutum ya baka jikka 100 takardu kai kuma sai ka bashi jikka tamanin yancin garau-garau ba da bambanci da wannan ba sa ana gane da kyau ba kenan cek ba a saida ta da ƙasa ga abin da take a rubuce ko abin da ya kama da haka ma'ana duk kuɗi na kima ba a saida su hakan na to akwai bambanci da da misalin bondi sans an san bondi sans ko wanda za a ba mutum ya kai station a zuba mishi mai akwai ta jika biyar akwai ta jika goma misali ita ya halatta ka saida ta kasa ga abin ga don mi don ba kudin ba ne ka saida mi ka saida ita cak yanzu in ka kai ta banki tuwo ne shinkafa ce za su baka ko nama za su baka me za su baka ita kuma bond license in ka kai ta station kuɗi za su baka ko mai za su baka mai za su baka kenan ita in ka saida ta mai ka saida ba mi ba ba kuɗi ka saida ba ba sai ko ana gane da kyau ba tunda in ka kai essence in ka kai in ka kai station kin dai abin gani za su baka malam yace wa mana'ul bai'a alal makshufi wa mana'ul bai'a alal makshufi kaza shira bil hamishin ma'rufi haka malamai sun hana albai'u alal makshuf ana gane da kyau ko shi suke ce ma vanta a découvert ana gane da kyau ko shine mutum ya saida abu tare da bai mallake shi ba sai in ya saida sani zai zo ya zai zai je ya sayi sa ana gan da ke ko shine albayu alal makshufi malamai sun hana wannan ka saida abu tare da baka mi ba baka mallake shi ba baka sawo shi ba kamar yana cikin albayu ma laysa indaka ko ko albayu ma bayu ma la tamliku yace ka zashira bil hamishin ma'rufi haka kuma ashira'u bil hamish al ma'ruf wanda wanda aka sani da faransai suna ce masa asa asha shirmarish asha shirmarish shine kana son abu kuma kudin da ke gare ka ba su jika ba ana gan da ke ku yanzu shi mai sai da abun sai ka bashi kudin da ke ga hannunka sauran kudin sai ya ce menene bashi ne ana gan da ke ku amma kuma wannan bashin za a kara maka wani abu a kai to wannan shi ma baya halatta wa harramu tala'ubal aswaqi tilka allati tudafu lil awraqi haka malumai sun haramta tala'ubul aswaq shi suke ce ma manipulation des marchés financiers wannan ishara ne zuwa ga a da yake da suna wata yaudara da ake yi ta kasuwanci ana ce mishi annabi a larabci shi ne mutum ya zo sayan kaya kai dama kayi haɗa baki da wasu mutane su zo ko wani mutum ya zo ana cikin ciniki shi sai ya zo ya ba da kuɗi da yawa sai shi ana gani da kyau ko sai ya ce to ka gani kana cewa a sai da maka shi kaza dibo wannan gayan da na sai da mishi ana gani da kyau ko wannan shine tala'ubu al-aswaq ba shi kadai bane annajis ya shiga a ciki al-ihtikar yana shiga a ciki duka al-ihtikar yana shiga a ciki a aje abu sai yayi sai yayi tsada sannan ami sannan a hudo duka ana ce mishi tala'ubu al-aswaq shine ma'anan tilkan lati tudafu lil awraqi yace wannan tala'ubu al-aswaq kin shine abinda ake linka kudin asalin kaya ana gane da kyau ko eh la manipulation des marchés financiers ثم الصيانة على الأقسام ثم الصيانة على أقسام من جهة الحلال والحرام يتسنن الصيانة على أقسام يتي كشي كشي تي من جهة الحلال والحرام أبنغري نحلال ده حرام abin da ake ce ma asiyana suna ce masa contra de maintenance contra de maintenance abin da suke nihi da shi shine kun yi yarjejeniya da mutum akan zaka sai da mishi abu zaka sai abu wurin shi amma da sharadin duk in ya lalace shi zai zo ya gyara shi ala ga da ko zan sai da zan sayan motar ka amma ma sharadi hudu in ta lalace kai zaka gyara ta ala ga da ko shine ma'anan contract de maintenance kenan an yi sharadi akan gyara to malam yace akwai wanda ya halatta akwai wanda ya haramta fa in takun mashrutatan fi bai'i fa qila bil jawazi la bil man'i idan ya kasance a wajen kasuwancin an yi sharadi an yi yarjejeniya da wannan duk in ta lalace kai zaka gyara kai da ka saida wasu malamai suka ce ya halatta amma suka ce bai halatta ba wa ghayraha wa ghayruha in taku bil mawadi fal hukmu bit tahrimi wal fasadi a'a eh mu karanta shi ba ko a dan sauran baitin sauran ma'anar wancan ne dole mu gaye shi yace amma wanda ba shi ba contract de maintenance wanda ba ta kasuwanci ba in ta kubil mawadi idan ta kasance wasu abubuwa ne wanda ba kayyadaddi ba fal hukmu bit tahrimi wal fasadi to wannan an yi hukunci na haramci da lalaci misali kai ne zaka yi yarjejeniya da wani garajist dan garaji duk wata zaka rika bashi kuɗi kaza wannan kuɗin da sharaɗin duk wata matsala in ta samu motocinka da kake saidawa shi zai gyarawa ana gane da kyau ku idan aka ce shi zai gyarawa ba wai ana nufin gyara haka sun ba duk wani abu kun san a cikin gyara akwai wani abu sai an sake shi ku yau to duk wani abu da za a gyara shi zai sowa kun san nan me yasa aka hana wannan domin akwai algarab da ka biya shi biyan nan takan iya yiwa wata lalacewa ta zo misali motar ya lalace kudin watan shi uku ne zai sa ya so ne ya so wannan motar ke yana kaga akwai algarar ana iyuwa shi a kware shi akwai kwaruwa a ciki ko kai mai gyaran a kware ka domin tana iyuwa kai watanni kana biyan shi ba aimi ba ba a samu wata matsala ta mi ba ta gyara to malamai sun hana wannan abu ya lalace an zo ya gyara maka ka biya shi amma babu wani domin kusan baya da bambanci da asiransu ana gane da kyau wannan shi ne kenan to mu karanta wannan yaso sai mu tsaya a ƙarshen wannan to wa fasxu daynin sabiqin bi daynin مستقبل يمنع دون مين أو بيعه وجوز المجمع للمواطن تأجيره ترخيصه في الباطن أو بيعه أو شركة بلا غرر أو بيعه أو شركة بلا غرر ودون عصيان الولي فيما أمر واللجنة, واللجنة المنع لخلف الأمراء وأكل مال دون حق ظاهرا وأكل مال دون حق ظاهرا ومنعت من بيع تأشيرات ومنعت من بيع تأشيرات عمالة لجنة لفتاء لفتاءات وبيع ميزات لشخصيات وبيع ميزات قد منحت من قبل الولاة وعندها التسويق أعن الشبك يمنع للتغرير بالمشترك يمنع للتغرير مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل malam ya ce wa fasho dainin sabiqin bidainin mustaqbilin yumna'u duna maini yace lalata tsohon bashi da sabon bashi wannan an hana sa duna maini ba tare da wani kokonto ko wani kuskure ba ana gane da kyau ko kana biyan mutum kuɗi lokacin biya yayi sai ka ce masa to ga wani bashi zan ƙara maka yanzu sai a bar zancen wancan a yi zancen wannan wannan mafiyancin suna shiga 'yan kasuwa ne ma'ana zai saida maka wani abu wanda a cikinsa ya samu ribar bashin da yake biyar ka ba sai kuka gane da kyau ba a cikinsa ya samu ribar abin da yake biyan ka tsoho kenan yanzu in ka sayi wannan shi wancan an bar zancen shi don shi ya samu riba a cikin sabon abin da ya saida maka wannan ita ake ce ma darga masu darga suke wannan yace wajawwazal majma'u lil muwatini ta'jirahu tarkhisuhu fil batini yace al majma'ul fiqhi sun halatta ga ɗan ƙasa ta ajirahu tarhisahu ya ba da hayar tarhis ɗinsa filbatini a ɓoye abinda ake ce ma tarhis a ɓangaren kasuwanci shine agreement commercial kun san su a ka'idar su kasuwanci akwai agreement akwai akwai takarda ta izini da ake ba mutum to ana ba da hayarta to wasu malamai sun ba da malaman majma alfiqhi na saudiya sun ba da halaccin mutum ya ba da hayar wannan takardar tasa ta agreement a ɓoye filbatini tunda dama hukuma ba sani ba au bai abu au shirkatan bilagara ko kuma ka sai da agreementin wannan warkar ta izinin ko kuma ka sa wani tarayya da kai a cikin ta bilagara ba tare da wani yaudara a ciki ba wa duna isyanil wali fi ma amar ba tare da kuma ta hanyar wannan agreementin ba wannan tarhiskin an saba ma shugabanni abinda suka hana wallajnatul man'u li khulfil umara wa akli malin duna haƙƙin zahara suka ce sai dai allajnatu da'ima lil ifta'i wal buhuth al ilmiya su kuma sun hana ana ganin da ke kuma nan ikhtalafa al ulama su majma'ul fiqh sun halatta su kuma allajnatu da'ima sun hana li khulfi al umara domin wannan ya saba ma shugabanni domin asali shugabanni sun hana to su kuma abin da ya wancan suka ba da fatawar ya halatta dai in ka mallaki abinka kana da dama ka mi ka juya shi yadda kake so ala gan da kyau su kuma ce suna ganin a'a ai asali da aka baka shi daga cikin sharaɗin kada ka mi kada ka ba kowa kai za ka yi amfani da shi ya ce wa akli malin duna haƙƙin zahara kuma shi sai da wannan agreementin cin dukiya ne ba tare da haƙƙi ba kamar yadda ya bayyana sai ce wa mana atmin bai ita ashirati amalatin lajnatu litta'ati yace kuma sun hana sai da ta'shirat shine visa tunda muna bangaren kasuwanci ne shine visa de travail a irin kasashe manya irin su Saudiya da sauransu kasashen turai duk wanda zai shigo da niyyar aiki a ƙasa sai an bashi visa de travail eh an kama kana wani aiki sai an ba sai ka nuna visa yanzu misali mutanenmu da ake korowa daga Algeria da wanda ake kama a kasashen turai su dan me ake kama su in suna aiki dan me dan ba su da wannan visa kin na farko ta zaman kasan na biyu kuma ta me ta aikin yace sun hana saida ta amalatin lajnatu lifta'ati ma'ana sun sun hana saida ta'shiratul amal shine cikin maganar ne lajnatul ifta'at suka hana wannan yace wa bai'i mizatin li shakhsiyati qad munihat min qibali wulati ya ce kuma sai da almizat lishaksiyatin sai da dukkanin abunda ya shahi wasu mutane ne daban kadumuni an hana min kibalin wilati daga wajen shugabanni abinda suke nihi shine dukkanin abunda a ƙasa ga wanda suke bayar da shi to baya halatta kai ka bayar da shi misalin karta da ake yi ta mai ta zama ɗan ƙasa ko nationalite ko kuma acte de naissance ko kuma wannan katin karta identity ai kun ga ba kowa ke yi ba ko to baya halatta wasu hudu suna yi dan mi dan ga waɗanda hukuma ta ne ta wakilta shi wannan aikin ko katin zaɓe ko abin da ya kama da haka yace wa inda hatta suwiqu a'ni shabaki yumna'u lit-tagriri bil mushtariki baiti na ƙarshe yace kuma haka a taswiku shabaki an hana shi domin akwai yaudara ga masu shiga a ciki a taswiku shabaki shi suke ce ma marketing da rezo mafi yawanci shi ana yin shi ne ga kamfunna ana yawan samun shi a wajen ayyuka na sabin kamfanoni sai a yi ta yadawa ga kamfani kaza tun masu son aiki su zo su kawo takardunsu amma wajen aje takardu sai an sa wani abu idan aka zo kuma mutum ɗari sun aje takardunsu bai wuce mutum biyu ne za a ɗoka kai mai yawa ba a ma ɗokan kowa yanzu in kuɗinku da kuka yi na da kokin nan shi kenan su sun kwashe sun tai da su ba zan ko ana gane da kyau ba to duka wani yana daga cikin marketing da rezo ko kuma misali irin wannan abin da zaka ana yadawa ai akwai sai da visa ta kasashe mutum ya yi abu duka da ƙarshe sai a ta yaudarar mutane ma'ana dai duka irin wa'inan kasuwancin na rezo wanda babu tabbacinsu to an hana ka kai ka shiga kuma su masu yin an hana su ana gane da kyau ko wannan shine kenan a nan ya kamata mu dakata kasancewar mun ci awon mu guda ta biyu kuma kun ga akwai sauran akwai sauran karatu ko in gani babu bukan da suka mana saura na'am a hanto a kan kula na'am na'am na'am na'am eh mhm eh malam yace bangaren assalam da muka yi bayani ƙauyuka akwai wani abu da suke yi na ɗaukan bashi a biya da da kimaka aha eh na in kaka ta yi abinci a rahoyi ke yi na in mutum ya ba da misali ben mil ben mil eh in kaka ta yi buhu ya komo dimil mm. eh eh na galibi dama abinci ne mafi yawanci suke eh. mhm mm, na eh eh na na'am na'am na'am na'am na'am na'am eh jazakumullahu khairan eh haka to akram kullu ina ga kuye kamata ku bada kuye kamata ku bada amsar wannan tambayar la ufti wa malikun fil madina ko kenan malam in ya hawo shi zai bada amsar wannan tambayar mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il ko dai al-sa'il a'lam min al-mas'ul kenan za su shugaba za su yi muna taliki akan wannan mas'alar dan tana da muhimmanci sosai musamman muna a lokacin ta jazakumullahu khairan a takaice dai kun ga mu ida ba to kuma a ka'ida ni mafi yawanci muka sa daura sai mun ida ta sai mun ga abin da ya ture ma guzu nadi ana gani da kyau ko mun saba yin haka kenan a za mu hidda ranar yau muna wace rana? ha? domashi ko? yauwa domashi gobe attanin ko? attanin muna da karatu? to talata talata ba mu da karatu? to in ba talata za ku zo ba a can babu makka sai mu ida ana gane da kyau ko? ina ji ana iya zo talata sai mu ida kenan dai talata sai a zo bayan magariba mu sallan magariba a can sai mu ida in so karatun sai mu shi a cikin masallaci tunda ba na kowa da kowa bane na wanda suka halarta daura ne insha Allah in Allah ya kai mu kun ga abin da ya muna saura bangare na abinci nawazil fil at'ima nawazil fil tibbi bangaren likitanci shi ma akwai abubuwa masu yawa sai bangaren me yake da suna alfannu wa riyada bangaren wasanni na zamani da ake yi wanne ne halal wanne ne haram sai bangaren aure shi ma akwai wasu abubuwa sabi da ake sai bangaren shari'a sai kuma babi wanda ya tattara wasu abubuwa wanda ba a gayi ba a baya daga ba wannan shine kenan subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ai kokari ai muraja'a yan uwa wannan littafin yana da mahimmanci sosai kasancewar mas'alolin ake tattaunawa wanda suke na zamani a matsayin ka na ɗalibi wani zai iya kira ka ya tambayi ka akan su to ka gani kana da marji'i gashi ka karanta a cikin littafi subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah